الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيدي أرجوني أيوب العالم المتفنن المشهور بهذه البلد الذي لا يحتاج إلى بيان وقد سررت بكلمته جزاه الله عنا كل خير سيدي الشيخ المبجل فاروق هذه الطريقة الذي لا تأخذه في الله لومة لائم سيدي محمد جندي رضي الله عنه السادة المشايخ مشايخنا الذين نتظلل بهم في هذا السبيل إخوتي الشباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gaskiya a wannan kalima da sai yi gani ayyuba ya gabatar na ji daɗin da sosai saboda kullum abin da nake tunani shine shin wannan tarurruka da muke yi na maulidi muna taro kuma muna tara mutane masha Allah mafi yawan gaske muna da jama'a wani saƙo ne muke da shi wanda muke gabatarwa jama'a wanda kowa zai tafi ya je ya yi aiki da wannan saƙon kafin shekara ta zagaye wani maulidi ya zo mu tsaya mu bincika kanmu ga ina muka tsaya wajen aiwatar da wannan saƙon duk ƙungiyoyi da jam'iyyu har na siyasa har na kwadago har na union union na kasuwa sai sun taru suna da sabo na musamman jama'a wa jama'a su za su yi waiwai su ga cewa ina aka ci nasara ina aka samu matsala kuma su gabatar da wato wani bayani kowa ya ɗauki wannan bayani tamkar wani aiki wanda aka sa shi cewa lallai kafin wani taro ya zagayo za a tabbatar cewa na aiwatar da shi wani lokaci ma a kafa kaman kwamiti wanda za su da bibiyar su ta cewa lallai an yi wannan aiki aiwatar da shi mu matsalar wani lokacin an taro wajen maulidin shehi yana bayani fara na ruhinsa yana fitarwa ya ta da hankalin dare bai yi bacci ba ya kurta abubuwa ya rubuta ya sa an buga ya yana bayani wasu suna can suna sa kafin na sayarwa ana ta watsa ana ta wannan music da sauransa yana ta tashi wasu can kuma suna ta ihu wasu suna zikiri wani yana suna gaisawa wasu suna abin nan kawai kamar kai ka ce in an taro an watsa shi da nan bukata ta so lallai ka ga ɗan wanka musulmi ku yi fuska ka yi murmushi wa tabbasu muka fi wajina a kai ka sadaka ba shakka nan ci gaba ne to amma har yanzu za mu zauna abubuwa kuma wato za mu roƙi kanmu muka ce yanda magabata suka bar mu har yanzu muna kan haka muna da matsaloli za mu jira sai wani ya zage mu da su sannan mu yi kokari muna ta kare kanmu a kai ko kuma mu da kanmu ya kamata mu kiyaye kanmu gaskiya a wasu al'amura mu gyara tafiyan mu fahimci ina muka zo ta gaskiya wannan shi ne al'amari ina ga daga wannan kalima ta sai dai mala yi ba maulidin ya watsa ma kai fatiha ma gaskiya ta wadata jazakallahu khair ni magana ta guda ɗaya ce dama ba ta wucewa maudu'i na ɗaya ne nake maimaita kullum saboda baya tsufa babbar matsalar mu ita ce muna bukata mun shiga al'ummar musulmi ta shiga wani yanayi wanda wato ana warware abin da magabata suka tuka ta kai da har yanzu muna bukata mu sake kiran mutane mu bayyana musu ne islam da iman da isa wannan shi ne halin da kuka samu kanmu har yanzu muna bukata mu ce waye musulmi waye mumini waye musulmi wannan shi ne abin da muke bukata bar ta wai ba maganin cewa mutum ya zo ya ɗauki tarbi maimakon ya je ya zikiri da shi ya rata yara ta a wuya yana yawo da yana nuna jama'a da sauransu wannan duk ba ta ji a gefe islam imani nizan wannan kamar yadda ya zo a hadisi jibril zalika jibril wa atakum yu'allimukum dinakum shine abin da yanzu an buƙatar da mu cewa sai mun sake dawo mun ga mutane fa ga islam ga iman ga isa shi yasa na rike wannan mawdu'i kuma yana da muhimmanci don a kai ne za a gina in ba tashi daga nan ba to ba inda za a tafi to saboda haka kuma saboda na yi imani matasa da yawa suna buƙatar sanin wannan to shi yasa har yanzu abinda zan gaya mana akan abinda su malayu ba da kan shari'a suka yi bayani na gaba na bukatar dogon bayani shine wannan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ginin muhkam ba inda za ka kara ba inda za ka rage yace taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik na bar ku akan hanya farakal daren ta kamar ranarta ba wanda zai kauce daga hanyar musulunci sai wanda daman can halakatte ne so alhamdulillah islam shi ne wani abin da muke gani a zahiri a zahiri yadda muke gani wannan mutum ya yi shahada da baki kaga a can da ya tambaye da yace mal islam yace al islam an tashhada an tashhada ka shaida ka furta aji shi yasa za ga malamai suna sabani akan cewa wanda yayi imani bai furta ba ne matsayin imanin shi ya yi imani shi a ran shi amma ya ki fita ya ki fita ya faɗi kalmar shahada to mu musulmi ne matsayin mu da shi za mu wadatu da abin da yake a ran shi ko kuma za mu tsaya cewa dole sai ya furta ya faɗa to wannan shine islam islam wannan mutum ya ce la ilaha illallah ya yi sallah ya azumi ya yi zakka ya haji za ayyukan zahiri yana tare da musulmi ta wannan mu sunan shi musulmi amma a gurin mu a hukuncin shari'a mutuncin shi ya karu dukiyarsa ta karu jininsa ya karu in ka taɓa dukiyarsa za a yanke hannunka in ka taɓa mutuncinsa za a bulale ka in ka taɓa jinin shi kai ma za a taɓa naka wannan shi ne musulmi Allah sa da gaske ya yi har zuciyarsa a'a ya yi riya ne a'a ya yi don fashin ne musulunci yana yayi yana tashi saboda haka shi ma yara yana zai shiga cikin jama'a ko kuma ya yi saboda a'a wato yaudara wannan musulmi in ba na sa riga musulunci ba zai shiga cikin su yana nan da wata akidarsa a gefe kawai ya zo ya shiga haka ne to duk dai a gurin shari'a sunansa musulmi za mu bi shi a haka za mu lallaba shi a haka za mu masa hukunci a zahirin da muka gani in ya mutu za mu sallace shi mu mutu wanka mu binne shi a makabartar musulmi kuma za a gaji dukiyarsa zai yi gado zai za mu aure daga gare shi zai aure daga gare mu in ba mu kyamace shi ba wannan shi ne musulmi wannan shi ne abin da ya haɗa kowa da kowa igiya ta kowa da kowa wannan ita ce rigar Allah da ya sa mutane wannan shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah ya sanar mishi cewa wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul annabi sallallahu alaihi ya san da munafikin shi yace a bashi rigar a bashi rigar annabi ta ciki ai masa likabani da ita annabi sallallahu alaihi cire ya baya aka sallace shi sai na umar ya je ya tsaya ya ce ba za ka sallace shi ba ya ce ha ka bani hanya akhira an ya umar ya sallace shi to daga nan muka ce wannan musulunci ba zai fidda mutum ran gobe kiyama ba in dai shi kadai ne in shi kadai ne a zahirinsa sauran gobe kiyama mutum ba zai kubuta da shi ba sai ya hada da ne da imani ma'ana sai ya yi kuduri sai a zuciyarsa ma abun haka yake to lallai wannan zai shiga aljanna wannan shine abin da zai fasara mana hadisin manzon sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa cewa duk wanda yayi imani da la ilaha illallah ya faɗe ta khalisan mukhlisan min qalbihi zai shiga aljanna har wani sahabi yake zai yi wa mutane albishir annabi sallallahu alaihi wasallam kada su dogara su bar aiki mumini wanda ya kudura wa'annan abubuwa na imani ya yarda tsakani da Allah ko za ka yanke wuyan shi shi ya yarda ya sakankance to wannan mumini ne wannan shi dama dan aljanna ne kawai Allah ya maka alƙawari kuma alƙawarin Allah baya tashi sai dai kamar da muka faɗa aljanna mai yiwa mutum ya je da direct ba transit ya shiga shi kuma wannan shine mumini wanda ya yi imani tsakani da Allah wanda ya je da ayyuka ya tsaya a matsayinsa na imani kaɗai amma ayyukansa akwai matsala tun da ya kai matsayin imani sai ya fara wasa da shari'a ya fara wasa da wancan matsayi na musulunci to wannan in ya je lahira in ya samu wanda suka cece shi a lahira akwai ceto jama'a wannan ceto wannan gaskiya ce duk da cewa yanzu wasu sun sari sandan inkarin ceto amma ceto wannan ba kawai annaba ba annabi sallallahu alaihi kawai yake koyo ko ceto ba ba kuma wani ya kadai suke ceto ba har shahidai har yara ƙanana har iyaye suna ceto har ma malamai suna ceto ko da yake su ake nufi da waliyai anan in mutum ya samu ceto zai shiga aljanna duk da ne rubukan shi zai samu kafa to in bai samu ceto ba za a ceto za a kai shi jahannama a dan wanke shi shikenan in ya wanku ya yi fursuna gurgudun laifin shi to sai a ɗauke shi a kai shi aljanna wannan shi ne hakikanin al'amari to anan na yi wannan bayani saboda ina son yawan mutane da me yasa to ake yin dariƙa abin da yasa ake yin dariƙa shine wasila kai mumini ne kana so ka je aljanna kai tsaye to sai ka hau makamin ihsani sai ka samu shehi ya shehi ya ya zan yi an ta abudan laka an aka tarahu kinna fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka inna shehi ya ya ake yi to wannan ilimi ne ba na kai ba ba guduri ba ne a zuciya ba a'a wato hali ne hali ne idan musulunci shine ka yi haka ka bar haka idan imani shine ka kudura haka ka yi imani da haka to insani shine ka zama haka ana so kai ka zama to ka zama ko ba za ka zama da kanka ba sai an tallafa maka to anan ne za ka zo ka bi kauya in za ka iya kai kanka ba wanda ya hana ka wallahi ba wanda yake dole ka shiga dariƙa babu shi kuma kun bayan Allah wannan suka tafiya haka Allah ya ce kira bare mu da kai suka zama mu'minai kan ba ba su da yawa saboda haka ba a ce dole sai kai dariƙa ba in za ka kai kanka ka kai Allah zai ya ce ka kai kanka ka tsarkaka ka zama in za ka iya zama ka zama in ka buga ka buga ka buga zuciyar nan sai ta gyaru kwana biyu sai ka ji wuf sai ka ji ta kwace a hannunka eh sai ka yi kwana arba'in kana kiyamun laili sauran kwana uku kawai ka cika arba'in sai ka ji kawai dare ɗaya sai ka ka ganta a wajen kwashe ɗanki kai ta kuka ka rasa yadda za ka yi ka ce ta wannan zuciya zan yi da ita ne to ka garzaya maza ka je hannun likitoci na lahira su ne wannan shehunai to wannan shi ne za su riƙe hannunka su sa ka hanya duk abin da suka nuna maka shi ne abin yi wannan tabarki ba yi da wai wata ka'ida da za ta karanta a littafi ka tafi a kai ana faɗa shehu usmanu dan bodiyo yake in kana da shanu goma da sanda ɗaya za ka kora amma in kana da mutum goma aka baka kiwon su ta kowa da sanda shi sai ka nemi sanduna goma kiwon mutum goma sai sanda goma amma kiwon shanu goma sanda ɗaya zai yi to wannan shi yasa shehunai kowane mutum in sun zo in ya zo gurin su sun san irin yadda za su tafiyar da shi sun san irin nafsar shi yadda take sun san irin bukatarsa sun san yadda za su tafiyar da shi to me matsalar mu a yau matsalar mu a yau shine tafarki alhamdulillah bayan Allah sun zo sun shimfiɗa kowa ya san gaskiya tana nan a wajen wanda suka tsaya suka tarbiyyantar da ruhinsu to yanzu abu yana nema ya kubuce me yana nema ya kubuce abubuwa kamar suna nema su fita hannu to shine So, babban wannan abu ne wanda ba za a iya tsaya a yi dogon bayani a kai ba. Amma abin da ake so, kamar yadda shehi mu shehu ayuba ya yi bayani shi ne mutum ya guji riya. Ka yi abu tsakaninka da Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa wato misalin mutum wanda wato farin cikin da Allah zai yi in bawansa ya tuba ya dawo gare shi kamar farin cikin mutumin da ya tafi daji yana da raƙumi akwai abincin shi da abin shan shi a bayan wannan raƙumin sai raƙumi ya kubuce sai ya bi raƙumin bai samu ba sai ya hakura ya zai kwanta yana jiran mutuwa sai ya tashi ya bacci ya ɗebe shi ya tashi daga bacci sai ya ga raƙumin a tsaye a kan sai da rakunin a tsaya kan shi to shi kenan sai ya kama raga mara rakunin yace Allah wani abun ba mafarki ba kuwa sai ga cewa da gaske ne sai jazaba ta ido yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wannan hadisi ne ingantacce wannan bawa saboda farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa uzuri yace afa min shiddatil fa ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki ya yi kuskure shi cewa ya yi Allahumma anta abdi ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka abin da ya faɗa saboda tsaban farin ciki kenan wannan ita ce jazba to akwai kuma wannan sadiki ne kenan akwai kuma tajazu kai ka ji wani yana yi ka fito ka cika cikin ka kai jaka ka zo ka zauna ka ji Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kana tsammanin shari'a za ta karbi wannan a gurin ka ne ba ta karba ba sare wuyan mutum za a yi kawai dan ya yi ridda to shi yasa matsalar mu a yau shine in kana so ka gyara zuciyarka in kana so ka bi tafarki na gaskiya ka nemi shehi na gaskiya ka miƙa miki wuya shi zai tafiyar da kai ba wai ka rika duba ne ka tafai ka rika ji a labaru ka ji a kafa ka karanta a wasa ka zo ka yi ba a ɗari ba lallai ne wannan to shi yasa abubuwa suka tafarfare suka fita hannunmu shehunai da ina ka zo tarbiya wajen su za su ajiye ka ana tafiya tare da kai ana tafiya irin tafiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wata rana ya samu Aisha radiyallahu anha sai ta ce mishi ta gan shi tsaye da wani sai ya zo sai ta ce sai ta ce mishi ya rasulullah kai da waye ne a tsaye na gan ka a tsaye da wane dihiyatul kalbi sai ce mata kin gan shi haka ya juya kan kin gan shi sai ta ce eh sai ce mata za ka jibril me ma'anan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kin gan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ba ta gan shi ba saboda ai mala'ika ne ba kowa yake ganin shi ba ma'ana kin gan shi ma'ana matsayin ki makamin ki ya kai ta sarki iya kin gan shi to sai fasara mana yace maka tauhidiyar kalbi haka sahabbai sun taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kawani sai suka ga ya nika hannu kuma suka ga kafada suka ce ya rasulullah da ka zo wajen hajarul aswad mun ga ka tsaya ko mun ga ka nika hannu kamar kana gaisa da wani sai ce kun ga wannan sai suka ce eh rasulullah mun gani Allah ya nuna mana sai ce dan kwana ne annabi Isa to kuma wannan hujja ne na cewa lallai mutum rayayye zai iya ganin mamaci ba tare da mafarki ba ba kuma tare da ya mutu ba su sabai sun ga annabi Isa akalla sun ga hannun shi ya gaisa da manzo sai ta wannan annabi Isa ne to saboda haka wasu matasa waɗanda suka tilge wannan abun na ɗariƙa sun zo kawai sai a kwashi mutane a ta tura musu wasu haƙa'i wai an ɗauka haƙa'i ne ba haka tafiyar take ba tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a haɗa ka da zikiri ne kai tai kai tai sai idon ka ya nuna maka in ka zo kana rawan jiki ka ce sai na ga abu kaza zai ce maka ayya wannan ai kaza ne ci gaba kana tafiya kana tafiya sai ka gano da idonka ko ka shiga wani hali in ka zo kace sai ga fa halin da na sai sai maka wannan ai kaza to sai a rika tafiya to amma yanzu wasu sun zo sun birki da wannan abun wasu kuka a kuro sun zo sun shiga wannan al'amari sai a zo mutumin da bai kai inda ya kai ba sai a tsotso rami da wasu abubuwa wanda shi mai faɗa yana da haƙaƙi ne alhalin shi kanshi bai yi da haƙoƙi da wayan abubuwa ba to shi yasa abubuwa suka birkice suka birkice saboda haka mai neman gaskiya da Allah ya rike manya-manyan shawanan mu ga su nan ga su malam shawu ayuba ga su malam shawu muhammad jingiri a rike su da hannu biyu kuma kana tafiya tafiya ana nuna maka hanya har ka je inda kake so da haka ne za ka samu zuciya ta tsarkaka in baka bar son zuciya ba baka bar zaɓa wa kanka abin da za ka yi ba to ina za ka ci ma burinka ba za ka ci ma burinka ba farkon mataki shine ka bar son rai ka ajiye sai inda zai ya faɗa sai abin da zai ya ce to a nan ne za ka samu wato kai ce akan hanya amma ka fara ma kai ne kake zaba ka to kai ne kai kanka kenan kai baka sallah ba to ina zaka tafi ba ka tafi a hanya ba kai ne ka dauki jagora yana nuna maka hanya kuma kana tafiya kana mutu da shi ya ce maka sanar ne ka ce a ba sanar ba ne sanar to ya za a yi wannan tafiya saboda haka yan uwa matasa da za ku Allahu khairan ina ga na faɗa kawai ina maimaita abu gaishe na mala ayuba ya faɗa wannan maulidi alhamdulillah an yi kokari wajen shirya shi Allah ya karɓi wannan kokari naku Allah ya tabbatar da shi Allah ya sa na baɗi kuma ya fi na haka na baɗin baɗaɗa kuma ya fi na haka ijahi sayyidi al-wujudi wa alihi shuhud wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum